بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ɗaya ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya dan ba manta ba mun yi darasi na uku ko a cikin wannan sura mai albarka suratul shu'ara sura ta ashirin da shida idan ka faro irge daga sama muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu za mu tashi aya ta 141 bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين
نعم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
bayan labarin annabi Hud alaihi salatu wassalam da Allah ya ba mu kai tsaye kuma sai aka tabo labarin annabi Salihu alaihi salatu wassalam waɗanda wanda aka turo wa mutanen nan da ake kira Samudawa wayancan kuma na baya Adawa to sai Allah yake kazzabar Samudul mursalin kamar yadda ɗabi'ar kafirai take na ƙaryata annabawa ce su ma mutanen annabi salihu alaihi salatu wa salam sun ƙaryata jiju ne samudawa shine kazzaba samudul mursalin lallai samudawa sun ƙaryata manzanni gaba ɗayansu mun yi wannan bayanin a baya cewa ƙaryata manzo ɗaya daidai yake da ƙaryata su gaba ɗayansu ko da ka yarda da wasu sai Allah ya ce isqala lahum aquhum salihun ka tuna musu lokacin da ɗan uwansu annabi salihu alaihi salatu wa salam ya ce da su ala tattakuna ba za ku ji tsoron Allah ba wannan kalmar muna ta wani ta ta shine ba za ku sanya katanga tsakanin ku da sabawa Allah ba domin jalil bai kai ki bai na ko bai na ma'asiyatillah ya ki kira attakawa mutum yayi taka dan kawai ba mutum ya zama ma'asumi ba wanda baya laifi a taka dan dan kada ya rike wa Allah karan tsayi ya ki kira da wato takawa to shine Allah yake iskala lahum aqum salihun fatina lokacin da dan uwansa annabi salihu alaihi salatu wasallam yace ala tattaqun in ba za ku ji tsoron Allah ba shi amfani ne dawa ba shi ne dawa ba kai mutane wuta ko aljanna yake ba aikin da kawai ya faɗi gaskiya ko ka karba ko ka yi dariya dariyar ka ta zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya wannan shine kaida kawai wa ma alaina illa illa albalagul mubin shine kaida ba abin da yake kanka sai nutarwa amma kasancewarwa da dan wuta ne wa dan aljanna ba aikin mai da'awa bane kawai nuna maka farafari da baki ne kuma ya ta fatan Allah ya saka karba to sai yake inni lakum rasulun amin lallai ni kam gare ku rasulun manzo ne aminin kuma amintacce mun faɗi wannan kalma a baya cewa Allah ne ya aiko shi sannan maganar da yake faɗa akwai kiyayewar Allah a cikin ta babu ƙarya in ya rasulun amin sai ce fattakullaha ku kiyaye Allah wa aun sannan ku yi mun biyayya in ji annabi salihu alaihi salatu wassalam to sai ƙara da maganar da suke ta faɗa wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambaye ku lada wannan kalmar ina yawan maimaita tana da muhimmanci gurin mai da'awa ka kiyaye abin hannun mutane in kana so da'awa ka ta yi tasiri domin lokacin da kake da'awa Allah zai hada ka da mutane mabambanta kala-kala da masu kuɗi da talakawa da masu mulki da waɗanda ba masu mulki ba da sarakuna da wanda suke wato fadawa sai ka yi takalantar domin akwai wanda Allah zai jarrabe ka da shi zai zo gurin karatun ka ne kawai domin ya gane menene angle of inclination ɗinka ina ka bukar kata me matsalar ka to ta nan zai ba illa to da zarar ka riga ka karkata wato an gane inda bakin ke karkata to da awaka za ta yi rauni wani ana gane matsalarsa ta hanyar mata wani kuɗi wani abin da ya kama da wannan duka to saboda haka karka zo ba kai ta neman agaji gurin Allah madaukakin sarki dan adam ne kai duk wani abu da dan adam yake yi na halal kai ma za ka so kai amma kai ta karan sa sai kai hankali to shine Allah madauka abin da ake fara shine kai kokari ka san kanka shine kawai kaida ko da ba da hawa kake ba san kanka mun taba tattauna da wasu bayan Allah suke me yasa wai malamai a Najeriya sai a ta shirme a ta kwaba wani yanzu ka yace kaza a samu matsala kaza ai Saudiya ba haka ake yanzu nace kai ma baka yi kanka adalci ba me yasa nace malaman Saudiya duk malamin da kake gani tun daga na ƙasa har sama kowa ya san waye ya san waye sanin kai kuma yana sa ka zauna lafiya cewa muna tare da injiniya na san matsayi na shi ma ya san nasa akwai abin da zai na san ba zan iya shi ba sai in barke abin ta kawai a Saudiya yanzu masu fatawa sun san suwaye su masu wa'azi sun san suwaye su isa da wani yake maganganu akan cewa ai za ga Saudi za ta iya zuwa ta kamo mutane a kama malami ba nace duk akwai dalilai idan ka je Saudiya kai hira da wanda suka san me Saudiya za ta baka labari kuma kai ma za ka fahimta ka to idan mai da'awa ya fahimci kansa shi za ka ga masu hawa mun bari su wa'azi da wani suke da masu fatawa a Saudiya muku a Najeriya kowa duka hada aiki duka za ka haɗa a matsayinka na malami kawai duk za ka haɗa can kuwa wanda yake zuwa ya wa'azin kirmi baya shiga horomin masu fatawa baya baya muku yanzu dai za ka samu dama ko social media ba ta isa kowa malami ne a social media ai muna gani za ka ji mutum ya ce duk da dai ban sani ba wallahi ka gane sai ya fara jahala kansa sannan zai ba da fatawar cewa duk da dai kaza wallahi to wallahi kaza ne ko kuma kawai ya zo ya ce ma ai gaba ɗaya wallahi duk ma da wannan ba ta faɗa gaskiya shi kaɗai yake faɗa wai duk ba ta faɗa gaskiya shi kaɗai shi bayanin da yake ne gaskiya to idan mutane yi za ga sai Ibrahim Duwais duk kwarewar da Allah ya waki za ga Ibrahim Duwais kadidi ne wa'azi yake ba fatawa yake ba Muhammad al-Arifi wanda suke bibiyar su za ga kowa ya ba wa kansa matsayi ya san inda yake to ji za sannan gwamnati tana kula da al'amuran wani ɗazu babban mutum ne yana cewa ai kamata ya ce a yanzu kamar a Kano din nan kamata ya ce kawai a kira sallah lokaci guda ko sannan kuma lokaci guda a tare sallah shi ma ya san wannan magana da yake faɗa shi ya koki kawai yake faɗa ta ya san ba za ta yi wa Allah babba ne haka irin wato mutanen dan yana ba da labari sai da na kalle shi da kuma kallo yake wallahi da baya aski da yaje Ingila Allah yake da yana zoran da kalle shi da kuma kallo yake wallahi da baya aski da yaje Ingila aski ya rika fada wasu bitbit a Ingila yake da hasbunallahu wa ni'mal to wai shine yanzu yake so malamai gyara cewa ga ga abin da ya kamata a yi cewa kamata yi wato tun da na kalli na farko ya girme ya ma haife da Allah sannan kuma wayannan bayanan da yake ba ni hoton waye to kaga ba me me zaka ga masa haka ni dai ana ta hira da manyan mutane ma nake ni tafiya zan na dau ba wani ina na tafi na wasu a gurin suna kai to saboda haka wayannan abubuwan su ya kamata wato mutum ya kalla ko da yaushe yanzu a Saudiya fa ko masallaci da kake gani Saudiya ce za ta gina idan ta gina ta kawo liman ta sa ba dole sai kaida ba sannan ta dauki nauyin gidansa komai na sai ta zata yi idan ta ko doka yanzu gaba ɗaya ta ce duka karfe kaza za a yi sallah akwai mai saba babu nan kuma wa kake daukar nauyi kowa ta kansa yake wata kila masallacin ba karo karo aka yi aka gina to a irin wannan gurin kake faɗa wancan abu abin yayi ba in saboda haka ko da yaushe za ku ji annabawa magana su kenan wa ma as'alukum alayhi min ajr bana tambaye ku lada lada bana tambaye ku ba kai ne ku biya ni ba in ajri illa ala rabbil alamin lada na baya gurin kowa yana gurin ubangiji madaukakin sarki su abinda annabawa kawai suke so ku bi Allah to haka shi ma mai dawa shine ka zo kai tai wani ma sai bayan ka mutu wallahi zai gane gaskiyar da ka faɗa sai bayan ba ba rayuwarka kai dai yi kokari ka tsarkake zuciyarka ka gaya mutane abin da Allah yake so da manzonsa to insha Allah da'awarka za ta yi albarka to shine wa ma as'alukum alayhi min ajr yace ba na tambaye ku wani lada in ajriya illa ala rabbil alamin lada na baya gurin kowa fa ce ubangijin talikai sai Allah yake ne أتتركون فيما هاهنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa sai annabi Salihu alaihi salatu wasallam yake a tutura kuna fi ma hauna aminin kuna tsammanin za a kyale ku a cikin wannan rayuwar da kuke ciki ta jin daɗi da walwala aminina kuna wato cikin kwanciyar hankali ba wani abu da yake damun ku kuna tsammanin duk wannan wa'azin da aka yi ku yi bin Allah kuma Allah zai kyale ku fi ma hauna a cikin yanayin da kuke ciki a haka amini da kuna amintattu to shine tambayar da yi kuna tsammanin wannan to sai yace fi jannatin wa uyun Allah zai kyale ku cikin gonaki da lambuka wa uyun da maremarin ruwa gida da waje duk inda kuke son ruwa za ku samu kawai sai Allah ya kyale ku haka shine wato a fi jannatin wa uyun sai yace wa zuru'in da kuma gonaki kala kala ko shuka daban-daban wa naklin da kuma dabino kal'uha habin wanda hudarsa gaba ɗaya ta nuna shine habin ko kuma ta yi laushi saura kirka fake irin wannan hudar gaba ɗaya ta yi yalo ta yi laushi bulowa kawai za ta wasu kuma ka ce a ta gama nuna ta yi lubu irin yadda mun ma ba a ciro ba zai faɗo shine kal'uha habin kuna tsammanin kawai wato za a kyale ku haka wa naklin kal'uha habin a kyale ku da dabinan da ya gama nuna to shine Allah madaukakin sarki yake ya kaje ta gaba to sai yake wa tan aituna min aljibali buyutan sannan kuna ta ukkula wato kuna ta yin gidaje kuna ta ukkula duwatsu kuna yin gidaje a cikin sa shine wa tan aituna min aljibal Allah shine kula dutsen Allah da abbas da wasu da suke cewa wato a buyutan kuna yin gidaje a cikin duwatsu farihina ai abiki kuna ba kwarewa in kana neman quantity surveyors civil engineers kwararru na asali to samudawa ne ba ina so in ce kai ma in QS ne kai ma ba ba samude bane ba haka a ina so in nuna ma cewa kwarewar da basira tuntuni sun fi kowa su ba takarda da zero suke dauka ba jikin dutsen za a je ya rika jan hannunsa haka kawai zai fitar da kofa da kitchen da ban daki da dining table da dining hall duka da hannu da ɗan yatsansa haka zai ja in ya gama ya sassake shi kawai ya ci gaba ɗaya sai ga gida ya fita ban ɗaki waye zai iya RPS ɗin mu yanzu babu sai dai ka zana ka miƙa kawai in an zo kuma kai ta zuwa kar ai maki ne amma su haka mutum zai zo ya sassaka shi da hannun manyan gidaje kuma ba ka samun karamin guri sai an samu katon dutse kamar dala ko goron dutse shi za a bi a sassake a yi kurare daban-daban a cikinsa a ji bitu boy kwata ko ayi komai sai an fitar shine wato farihi na din suna masu abu alfahari da haka ko kuma suna masu kwarewa to shine wata ajuna min aljibali buyutan farihin kuna sassaka gidaje a cikin duwatsun nan kuna masu kwarewa sai Allah yake ne فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون to sai annabi salihu ya ce da su amma duk da wannan abin da kuke da shi kawai abin da nake so da ku fattakullah ku kiyaye Allah wa diyawun ni kuma ku bi ni ai aqbalu ala amalin ma ya'udu naf'uhu alaykum fid dunya wal akhirah ku fuskanci aikin da zai wato amfanin sa zai dawo kan ku a duniya da lahira ku lura ku yi irin wannan aikin min ibadati rabbikum ta hanyar bauta wa ubangijin allazi khalaqakum wa razaqakum wanda shi ya halice ku mai azurta ku da ya ba ku kwarewa da basira ta yin wannan ayyukan litawahhadu bi yayi muku haka ne dan ku kadai dai wa ta'budu yayi muku haka ne dan ku bauta masa wa tusabbihuhu bukratan wa asila yayi muku haka ne dan ku rika yin tasbihin da safa da yamma shine hikima da zarar Allah ya baka lafiya bawon Allah an baka ne dan ka ba Allah da ita shi za annabi yake wasi hakika kaula sakami sai amfani da lafiya ka kafin rashin lafiya yanzu kuma annabi yake ne amatani magbunu fi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farag nimomi guda biyu mafiya yawan mutane suna asarar lafiya da ranar lokaci da yawa mutane suna asarar lafiya ka baka gane amfani da tseren da Allah ya dalaje ka da wata kara zazzabi ko ciwon kai ko karkare ko haƙori ko wani abu da ya kama da wannan sai ka ji bawa bawa yana kiran wayo Allah na shi kadai Allah ma yanzu nasa ne ba na kowa bane to wallahi ka bi Allah lokacin da kake cikin kurutiya da da lafiya to da zarar ka ji da rashin lafiya ka ce wayo Allah na zai kama ado amma lokacin da mutum Allah ya ara wani lokaci kuma ya ƙara shiga dawa to Allah ya nema talala ne shi za kun ga abin da Annabi Salihu ya ce cewa wato fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ni kuma ku bi ni sai yake wala tu'u amran musrifin bawo Allah kada ku rika bin ko kuma bayin Allah kada ku rika bin al'amuran mabarnata za ga wani lafiya Allah ya baki lafiyayye ne amma ba shi da abokai sai mabarnata waɗanda za su saba wa Allah idan yamma ta yi wanka to wani yake jira zai je dauke shi a fita gurin saba wa Allah idan da safe ne ya fita wani ne zai dauke shi dan a je a saba wa Allah to kar ka biyo irin wayannan mutanen shine wala tudiyu amran musrifi kada ku rika bibiyar wato al'amuran masu wuce gona da iri kamar ka ce su waye masu kwandare masu wuce gona da iri sai da Allah ne yufiduna fil ardi shine masu barna a bankasa saban Allah kuma shine barna wala yuslihuna ba ta gyarawa shine ce ani ru'asa'ahum wa kubara'ahum jagorori da kiwa gabanni addu'atu lahum ila shirki wal kufri duk ba su danka zuwa ga hanyar kafirci da shirka lallai shine wayannan mutane yufsiduna fil ardi kenan wala yuslihu wala yuslihun suna barna a ban kasa ba ta gyara al'amura da Allah madaukakin sarki ya dora su a kai sai Allah yake
قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قالوا زي وأن متانا سكتي متانا النبي صالح وسمودا واجنا إنما أنت من المسحرين أي كأي kadai kai din nan shine adatu hasilin kenan lalle kai ba kowa bane face wanda aka yi wasiri ko wancan maganganun da yake faɗa dukkan maganganu masu kyau cewa wato a cikira kuna fi ma a cikira kuna fi ma hauna amini fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa naqlin dalwa habin har zuwa wannan magana wai shine wanda aka jefa ba bai faɗa wannan kalmomi in ba wanda aka jefa ba ko ko wanda aka yi wasafi in ta ga annabi salihu aka haka shi da malamin ce cewa salan tarihi annaba koyawa mai dawa hakuri yake aka yake rayuwar so da kawai ta ije ka ka zara cewa lallai mai dawa ke yayi abu ka je ka zauna ko ka kalli wata ran kawai dan nuno ma dan kilif kankani da mun biyar ka ga yadda suke rayuwa soje yanzu wanda yake da mafita a manufa an kai shi soje yanzu za ka an sa shi yayi gudu na kilomita talatin talatin yana gudu kuma da abinsa dagororin da abinsa in ya dace da ka sannan bayan an yi nisa a daji an yi kilomita talatin kawai an shiga daji sai a wurga mar tebur cewa ya isa haka da an wurga mar ko ko diga ko abin da zai haka da an wurga wani so ake yi rami wanda zai kai mita uku ya buya wai ko da a daji za a zo kuma ya yi ka ganshi yana ta rami bayan ya yi wannan ramin za a kai gabar da za a zo sai a zo da abinci sun ji yunwa ta kawo sai a kawo abincin da an zo da shi tafashashen abinci sai a wata ayyuka ashirin a ce kowa ya ci a cikin minti ashirin din kuma abinci ashirin din ba faɗi ba ɗaya biyu uku ba ɗaya biyar tara sha bakwai ashirin an gama wani ma lomar da ya dauko saboda zafin tafi iya kaiwa baki ba kuma zai jure a haka wannan misalin na gaya wasu abokan dawon mu nace to shi zaka kalla in soja zai yi hakuri da wannan kai ne za ba za ka yi hakuri ka cimma wani fakka wajen da'awa ba tunda kai ma kana da manufa da yake so ka cimma kuma haka zai hakuri har ya zo a ce ma ya ritaya a hakan ya jure wannan dan kankani ke nan daga abubuwan da suke haduwa da shi to duk wanda yake so ya cimma wata manufa to sai yayi hakuri ba zai yi kai tsaye shi za ake ta bada shawara a zo kawai yanzu mutum zai fara sana'a zai ce wai so yake nan da shekara mai zuwa ya ga ya samu riba kaza baka dauko hanyar hanyar mai bullewa ba dan ba wuce ya fi kowa tauri a sana'a in dai yana son yayi wato sana'a ta dore to sai yayi rapid expansion strategy da suke bada dole sai kai hakuri da tubahu almabazzarin abin da wani yake yi yanzu shekarar ta sha biyar yana sana'ar kai ba za ka yi ba ka yi haƙuri kawai sai ka ɗauki wannan salon dole shi za muka gaya wasu kwanaki cewa da za a bayar da zaman za ka ba da banki in ka san ba ka da sana'a ba ka yi kakka karɓi bakin ka bar musu kuɗin malam da ya sa haka nace saboda in ka karɓa kuɗin zai lalace Allah kuma haka da yawa za ga wani kafin ya karɓo zai zai fili na miliyan uku sannan zai kaza wai da kudin kudin sana'a ne ba ai irin wannan kudin wanda zai yi wa amfani shine wanda dama yana sana'a ya gogu ba ba ka fita idan ya karbo kawai ba zaji shi ga wani bawan Allah yana nan har yanzu ina jin jinawar lokacin da wanda shi yana cikin wato yaron su Allah ya ji kansa da gafara lokacin da ya ritaya eh wannan bawan Allah ya kira shi yace kudin ka ya fito shi yana aiki a kan jambo yace kudin ka ya fito za a baka rana kaza yace me za ka yi yace ni ne sai yace barka iya wannan tambayar tai yace yace to karkai za ka rumu miliyan 20 kawai ka je ka sa yace to karka soma yace shawarar da zan baka tunda baka iya ba karka yi business yace ka je ka samu karera ka jiya kuma hakan ne gaji yanzu baya duniya abubuwan da yayi amfani da shi na benefit ɗinsa ƴaƴansa ba sun amfana ne to shi ne tsari mutum ya zama mai tsari amma ba haushe duk bashin da za a karba an ka tara mutum goma in ba haushe ya karbo to mutum tara daga ciki ko takwas da masu aure da masu siyan mota da masu siyan gezina duk kudin ya tafi in aka da bayan wata shida babu kudin Allah mutum biyu ne a cikin goma wanda suka tsora sana'ar to ka'ida kenan duk rayuwa annabawa koya mana rayuwa take sai yadda za mu rayu a duniya da kuma yadda za mu haɗu da Allah ta halin alim to shine abin da yake wato annabi sallallahu alaihi salatu wasalam ya wato suka ce da shi inna ma anta minal mutaharin kana cikin waɗanda aka jefa wai kawai a cikin kura bi ma hauna amini fi jannatin wa uyun wannan kalmomin wa kunuzin wa makani duka waɗannan kalmomin wai su ne wato ake wa zuru'in wa naklin da wa habin wai su ne kalmomin da suke ganin babu hankali a cikin to shine annabi sallallahu alaihi sai suka ce ma anta illa basharun misluna kaga kai fa ba kowa bane face mutum irin mu yadda muke haka kake fa amma fa ati bi ayati in kunta min as-sadiqin ka ka mana mu'jiza in har gaskiya kake fada to alamar ya lalace da zarar mutanen da aka turo wa annabi sun fara yi mata haddi suna challenge din su da irin wayannan to Allah ba zai kare su ba duk irin hakurin da ya a baya yanzu kuma Allah ba zai bari ba إذا لا يجب قال هذه ناقة لها كسب ولكم كسب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم لقاعدين زمبل له خمسة تسير على بعض الشرعي تيجي تسير كنا هذه ناقة لها كسب هل يا الله دنتي واسكي إن كي أنبغ الله لي ونن katan dutsen da muke gani tunda kun ga rajiya muku su Allah ya musu wato albarkar duwatsu manya duka kallo wani irin fa irin wato fan dutse katan dutse mulmulalle irin na na wutan nan suka ce in dai annabi Allah ne kai karo ki Allah ya fito mana da taguwa ta tsakiyar wannan wannan dutsen ya haihu yanzu nan ya sa ya rijuna ji kuma ya haifi da kuma taguwa muke su to kaga tunda ta haddin ya zo ga haka sai roki Allah wasu malamai suna kawowa cewa sai ya zalla raka a biyu ya roki Allah nan da nan kuwa Allah ya amsa masa sai ce hadihi naqatul laha kirbu yace to ga taguwan nan nan da nan Allah ya amsa masa yace ga taguwan nan ku sani cewa laha kirbun amma tana da wato ranar da za ta sha ruwa domin Allah ya ba shi adadin tafsirin sai zuwa sai ruwa kowa ya kiba ya je ya sha na sha ya amfani da shi ya kai gida ya aji aka ce kowanne yini sai ce amma sharadi shine laha kirbun tana da lokacin shan ruwanta walakum shirbu yawmin ma'lum kuma kuna da wani yini daban na naku shan ruwan shine ba da yake ce wato ayinin ne aka ware misali daga asuba zuwa azhar sai aka ce taguwa za ta sha amma a lokacin an ba ku dama ku tatsi nonon ta ba amma ba za ku sha ruwa ba daga nan bayan azhar kuma zuwa kasa ku ne za ku yi amfani da gurin wasu suka ce a ai tiyakin ayar baya nuna a rana aka raba kowanne daga cikin su yini aka bari domin cewa walakum sirbu yawmin ma'lum yawmin wani yinin daban misali in kun zo yau to gobe ita ce in kuka zo yau ranar ɗiban ruwan ku ku ɗibi ku sha ku yi wanka ku ɗibi na ajiya amma ranar ta kan wanda ya zo ko ruwan ya ƙare shine punishment ɗin ko ruwan ku ya ƙare to ba mai zuwa shine walakum sirbu yawmin ma'lum kuna da naku ranai da za ku sha ruwan sananniyar rana sai Allah ya ce ne sai Allah yake to wala ta wasuwa shar'i na uku wala ta masuwa bi to'i kar ku cutar da ita ko da wani irin abin cutarwa me yasa ka bako haka shine fa ya akuza kuma azabu yawmin azim kuna cutar da ita to Allah ba zai kyale ku ba ne da muke ku da wata azaba ta wani yini wanda yake sananne wato azabu yawmin azim azaba yini wanda yake mai girma sai Allah ya mutu azaba kenan yaji ne malai yake wa huwa anna ardahum zulzilat zilzalan shadida ai kuwa abin da ya faru wato fadarhum nikmatan la sai suke ya tsoratar da su wato azabar Allah madaukakin sarki in asabu wa bi su'in in har suka cutar da ita to sai ran wannan nakara tana tsakankanin su yau ta shago bashi amfani da shi aka dau lokaci ta je ta ci wa ta kullu waraqa wal mar'a ta shiga gurin ciwo ta ci ciyawa ta ci ganyayyaki wa yantafi'una bi labaniha ta amfani da nonanta yahtalibuna mina ma yafihim shurban wa wato su tatsi nonanta su amfani da shi su ɗauki wanda za su sha da wanda za su ci duk gaba ɗaya an hore musu wannan falamma ɗala alaihim al'amadu yayin da lokaci ya tsawo ana wannan yanayin wa hadara shaqa'uhum wanda yafi kowa tsiya daga cikin su ya zo kama lahu ala qatl ya sai suka haɗa kai gaba ɗaya suka ce ai gaskiya ba ba zai yi ba dabba ta fi mutum ne gaba ɗaya jimba rana ɗaya gaba ɗaya makura mu bawa dabba katon kogi ta kaɗai za ta yi banta ba wallahi ba zai yi ba to nan da nan me ya faru sai suka faɗa abin da za su faɗa na'am فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ya ce ba aka ruwa sai suka haɗu suka toshe ta. To wannan kalmar ba aka ruwa dukan su gaba ɗaya ai kaga magi ne guda ɗaya za a ce gari guda sun haɗa shine walayen suka ce farado sahibahum fata'ala faqar da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani cewa sai suka kirawo wani da walayen tafsiri suke kira wato kudaru sai zo ana ta tattauna wa zai iya zuwa ya soke sai ce ji wallahi zai iya me yasa Allah yake dukan su suka yi saboda da sa hannunsu mutum akai shine kaida idan da za a haɗi an fashi mutum ɗari ya ka shiga gidan wani gida aka yi fashi amma wanda wanda ya kai ya kisan kan mutum ɗaya ne gaba ɗaya shari'a za ta kai duka domin gaba ɗaya da wato haɗin bakinsa aka yi wannan kisan kan aka sai na Umar ya faɗa an zamu wasu mutane su tara mutanen sana'a sun kashe wata baiwa Allah da aka zo aka ce ai ga iya wanda ga ga wanda ya kisan shi kadai sai na Umar yace duk su taran za su aka ce ya ga wani yace ai wallahi da mutanen sana'a gaba daya za za a haɗa baki su kashe mutum daya da rikan su zan kai shine kaida idan kai kawai haɗin baki aka yi da kai ko kawai rashi aka yi gurin kai ma ka faɗa domin da ba ka yadda ba ba za ka je ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake fala da sahibahu fata'ada fa'aka suka kirawo sahibin su shine kudaru fata'ada yana ma a bashi kuma aka bashi fa akara ya soke ta ina Allah ya faɗa surati jams idan ba aka aqaha fa qala lahum rasulullahi la qatallahi wa suqiyaha ya Allah yake fa kazzabuhu fa aqaruha anatun ma dai fa aqaruha yayin da suka tura wanda yafi kowa tsiya shine kudaru fa qala lahum rasulullahi sai aka ce da su sai annabin Allah yake da su la qatallahi wannan fata buwar ta Allah ce ba tawo bace wa suqiya kuma yau ranar shan ruwan ta ne sai da ya mutu wa'azi lokacin da suka zo kashe ta ma sai da ya lalata fa kadzabu suka karyata shi fa aka ruwa suka soke ta shi kada ya soke amma aka ce suka soke domin da hadin bakin mutum akai fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa Allah bada wakin sarki kuwa ya rugurguza su shine wato damdama alaihim rabbuhum Allah bada wakin sarki ya rugurguza su shine fa aka ruwa fa asbaquna dinina sai suka wayi gari suna nadama to anan tambaya shine ai ɗaya da yace alamomin tuba shine akwai annadamu alama fata to sun yi nadama sun tuba kenan me yasa to bai zama tuba ba wannan da kyau sai da azaba ta zo shi sa Allah kuma madaukakin sarki cewa inna matawatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana suwa balan yaku yanfa'uhum imanuhum ko yau lamma ra'u ba'sana imani baya amfani an ga azaba kwata kwata baya amfani al'ana wa kada sai ta kabulu wa kunta min al-mufsidin to shine dalili saboda wani zai kalli ne yace a ga jina an ce annabi ba alama fata yin nadama abu ta abun su wannan fargajaji suke fa asbahu nadimin sai zanto suka zanto suna wato nadama wanda ba za ta yi amfani ba irin wannan fa akhadahum al'azab sai azaba ta damke su shine malamin suka ce girgiza kasa aka yi girgiza babba kuma sannan bayan girgiza kasa sai aka rike wasu tsawa ta sama babban tsawa wanda ta rika tsinka musu bukata eh haka aka yi musu abin da aka yi mu uwa samudawa ba taba tsammanin hakan za ta faru da su ba domin sai da Allah ya ba su dama ma yake to da mata ubidiya da kuma salatata ayyam la haula wala din da jami'a sun ya jani tsakafin kwana uku eh in ka ji ne da kai gidan gora gaba ɗaya ka cinye su kafin kwana uku don wallahi sai an gama da ko me kake da su gaba ɗaya Allah yake ku je ku hore ku more a kwana uku nan ko me kake da shi ka cinye bai miliyan ɗari ya ɗebo ya cinye ta a kwana uku za ka ga zakar da ba lada haka aka yi musu har malaman tarihi suna cewa wai daga laraba har zuwa juma laraba alhamis juma wasu suka kawo wannan cewa iya wannan kwanakin a gaban to koma dai mu ba kwanakin ne sanin kawai adadin kwanakin da Allah ya faɗa a Qur'ani ya ce kwana uku sanin wannan kwanaki ne ba za su mana amfani ba ba su da wani amfani da za su mana mun dai gane cewa kwana uku ne kawai to haka Allah ya ba shi dama kowa ya cinye kuɗin sa ai ko irin wannan wata wata shekaru a baya irin wannan wanda za su gane wannan iyayen mu a baya da aka taba cewa 1980 lokacin shugaban kasa a baya da yake kowa ya canza kudin sa misali kafin kwana kaza ka je ka tambayi iyayen mu azabar da suka ci irin wahalar da suka ja a wannan lokacin a ba wannan ba ko mu talaka yanzu a zo a ce a kwana uku ana so kowa ya ya gyara lambar account ɗinsa ko lambar wayarsa misali za ka ga mutuwar da za a yi wa iya kwana uku aka ce gaba ɗaya duk abin da kake da shi ka gama mora sai iya kwana uku ta matau a cikin gidajen kowa ya je amfana mai kaji ya cinye mai gidan gona ya cinye mai shanu kowa ya san yadda zai kafin kwana uku to shine Allah madaukakin sarki yake inna fi zalika la'aya lalle cikin wannan abin da ya faru da samudawa akwai aya Allah ya bata malam bi yadda kake jin karaji baka kai samudu ba wa samud alladhina jabu sakra ai daga jin wannan ka dan ba ba samude ba karamin mutum bane jabu sakra bil wad da hannun ke sawa sun kace zubin dutse shine asakar wannan fadin aka ce ta musu fafake ji bi katan guri mai fadi da yafi nan da za a zauna da hannu to amma ka dube yadda Allah ya musu sai ce inna fi zalika laaya in karbi kake ji yanzu Allah ya baka lafiya baya taba lafiya ka sai ka shekara biyu baka rashin lafiya ba to baka kai ka mudu ba lalle cikin abin da aka yi san muda da adawa akwai aya amma wa ma kana aktsaruhum mu'minin mafiya yawan da ba su yi imani ba sai Allah ya ce wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka shine al-aziz magwayi ya fi karfin kowa ga danda shi ya fi ya wato ya fi karfin samudi da ba'abi wannan tana kai wanda da an taba ba wato wani bangare a jiki zaka rika wayo Allah to to gaji waɗanda suka fi karfin ka da komai ga yadda Allah ya dace to shine ce wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka magwayi ne al-rahim kuma mai jinkai sai Allah yake ne
كذبت قوم المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ما ليس يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام yanzu kuma an dawo bayani akan labari na annabi Lutu alaihi salatu wasalam wanda sunansa Lutu bin Haran ibn Aja ibn akhi Ibrahim al-Khalil dan dan uwan annabi Ibrahim ne ji annabi Lutu eh wa kana Allah ta'ala kad ba'athahu ila ummatin 'azima Allah ya aiko shi zuwa ga wata babbar al'umma fi ayati Ibrahim alayhi salam domin zamani ɗaya suke da Annabi Ibrahim yana can Kadum gurin mutanansa shi ma Annabi Ibrahim yana gurin mutanansa kamar yadda aka yi zamani ɗaya tsakanin Annabi Musa da Annabi Harun sai dai su bambanci suna da bambancin gari saboda haka suna zaune a Kadum kamar yadda na faɗa wa amalu allati alaka Allahu biha suna ta wannan aikin su mutanen garin abin da yasa aka ba su annabin zuma istiqlalan saboda mabannata ne gaba ɗaya ɗan garin ɗan luwaɗi ne eh to saboda haka suna cikin wannan abubuwan kuma sun yi kaurin suna da haka kowa ya san su to sai annabi lut ya zo ya rika kiran su zuwa ga Allah madaukakin sarki cewa ku bauta wa Allah shi kadai kar ku shirka ne sannan duk manzon da ya turo ba ni ba ma kawai ku yi biyayya gare shi ya gaya musu haka duk manzon da ya turo yace kuma ku daina sabawa Allah wannan abubuwan da kuke ma'asiya ne kabira ce wannan abubuwan da kuke Allah baya so haka annabi lokaci ya rika jan hankalin to shi za Allah ya ba mu labari yace kazzabat qaumul ludin mursalin mutanen annabi lud wanda mun faɗa alliwat aiki kenan ina alliwat lud kuma sunan ne mun ga bayanin wannan sunan haka sunan annabin Allah ne amma da wahala ka ji ana sai saboda al'umma da ta taso al'ummar balan bawaje da ta taso tana kyaban luwadi da mai karatu da mara karatu saboda ɗabi'a ce ta dabbobi a dabbobin ba koma baya a dabbobin ba koma baya shine wanda kamar alabi shine za a je yana neman namiji amma din inda ake yanzu kai ciwon kaji ga gani ko zomo ko tattabaru za ga kowane kokari yake auri mace domin su ne mahaɗi shi ne mahaɗi kai ko dabbobi ne da kai yanzu kaga rago na gun rago Allah da shi kara gudu kuma yanzu in kana kiwon zomaye ka auna ka gani ko zakara idan suna cewa yan agri suna cewa zakara ɗaya zai wa kaji sha biyar suna ji na ji suna cewa ko kama ko abin da ya kama da haka to idan ka kawo wani za ka faɗan da za a rike saboda ya yi da wannan ba makwabinsa ba ne ya tafi wani gurin to da zarar ɗan adam ya fara neman jinsi irin naka yana shiga wannan yanayin to ya fita daga layin mutane ya koma layin dabbobi a dabbobin ma koma baya wanda zai rika sha'awar jinsi irin naka domin kwakwalwar da Allah ya sa shi ne har ba wata shi ne ta rika sha'awar wato opposite sex ba iri ɗaya ba ba same sex ba idan so tana sha'awar sex ɗin da ba nata ba namiji ya sha'awar mace mace ta sha'awar namiji wannan shi ne wato fitira da Allah ya halicci ɗan adam akai ana samun koma bayan haka to ta lalace ta samu matsala kwakwalwar ta samu matsala sai an kai ta gurin rehabilitation to shi da Allah yake a aure ta wannan fuska to muta wato mutanen annabi lut su dabi'a su ba ruwan su da mata eh maza kawai to sai Allah ya ga mana kada wa qaumu lutin lil mursalin shine muka faɗa cewa banda abu mai kana lut bin yahya da lutin na ji a cikin bangaren hadisi guda biyu da na taba gani da wahala kaza mutum ya sanya wannan sunan ba wai dan muna kyamar annabin ba saboda mutanensa kawai ɗabi'ar da suka zo da ita kar ka ga ɗan ka ba su rika cewa luwaɗi misali saboda yadda ake kyamar abu to ɗabi'a ce mara kyau to sai Allah yake mutanen annabi Lut sun kayyata manzannin amma kaga wannan ɗabi'ar yanzu a turai wato kot ne zaman kansa ba sai ka yadda za a koyi kare haƙƙin wayannan LGBT ko lesbian LGBTQ ko eh aga lesbian gay um, transgender da kuma wancan bisexual ko sai wanne cudin da take ne eh ko ko Allah ya zai to kaga su wayannan wayan duka karatu ake wani samina da muka tawaye wani ya zawansa a Ingila yace ai akwai wani course ne ma sai ka koya wallahi yake shi an koyawa yadda za ka gane yadda za ka gane kare haƙƙin wayannan ƴan lesbian mata masu neman mata taɓa su taɓa gwamnatin america ne kana taɓa wayannan taɓa su za ka yi shi sa ya ta wayannan republican da da ƴan democrat da wasu za ka ga mutum da ya zo kowa akwai siyasar sa a cikin su akwai wanda kamar yan republic in ban manta ba za ga su yanzu da za a zo a buga duk da wannan shekartakar wannan mutumin ba da wuce ganin sa kamar dabba shi kuma duka su yake su kuma yan republican da za su zo yanzu su karba za su ƙara ɗaure wa LGBTQ din nan gindi ɗari bisa ɗari isa wanda bai san siyasar duniya ba sun lalacewa wannan Trump ɗin da kuke gani shi yana sukar wa'annan mutanen saboda yana ganin fadina ciki ne wai yin abubuwan kawai ka zo ka dauka to za a zo a kare yan lafiyar sannan sai ke masu neman maza sannan da yan bisexual shine idan mutum ya zo yanzu yana da mata amma yana da dama kuma ya je ya dauko namiji gida ya kawo matar ba ta yi ta magana ba ita ma haka transgender kuma wanda zai zo ya zabi namiji ne amma bai kamci cewa shi namiji bane zai je kawai yanzu so yake a danna ba alika ya koma ba ba kun samu kilin ba ba a shi yanzu yana da dama ya je canja alikar sa ta koma ba wannan wannan dabbacin ba gaba daya shi yake daure wajen biya siyasar duniya kuma wajibi ne ka yadda da wannan ba ka yadda da shi ba to ko takka babu to ba za ka shiga wannan cycle din da suke kewayawa a harkar wato manyan duniya ba za ka shiga ba ko shi Trump din akwai abubuwan da dole ya yarda da su akwai abubuwan da kawai um um kungiyar sa ce ko um me yake kira su fatin sa su ne suke da sassauci a kai kawai ka'ida ya sai Allah yake ittala lahum akhuhum lut katina lokacin da dan uwansa annabi lut alayhi salatu wassalam yace da su ala tattaquna ba za ku ji tsoron Allah ba ɗan uwan taka ta ne ai ɗan uwan taka kala kala da wani ne mamaki ji can gurin ana ta cewa akohum akohum to yanzu aka dangana annabi lutu da cewa ɗan uwan su dangantaka kala kala ce wata irin dan wata irin ɗan uwan taka na'am kame ta kasancewar su su al'ummar sa ne kawai ko kabila kabilar sa annabi lutu kabilar sa dum ne kawai shi mutum ne irin su saboda ya kamata mu ba wa kanmu amsa sai da Allah ya dangana shi zuwa ga cewa id qala lahum aqum lutun ala tattaqun lokacin da wato yake cewa da su dan uwansa annabi lutu yake cewa da su ala tattaquna kin ba za ku ji tsoron Allah ba wata irin yan wanta ka ce mala aliyu ka nemo mana zuwa ka ce ne zuwa ba kawai ka ci faɗi ba ka ji mai malamin tafsiri suka ce akan cewa dan uwan wata irin yan uwanta ka ce sai ce inni lakum rasulun amin lallai ni manzo ne a gare ku kuma amintacce fattaqullaha ku kiyaye Allah wa ati'una ni kuma ku bi ni wa ma as'alukum alayhi min ajr ba kan dai kula da in ajri illa ala rabbil alamin la da na yana gurin Allah wato ubangijin ta kai shi kare nake roƙa ya bani sai Allah ya ce أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون الله مرحبا سركيتي أكثر أقول أما تأتون الذكران من العالمين أنه لود يتير في ينزقوا لك أزيكي وماذا ماذا إن أونكم من العالمين السين تالكين cikin bayin da Allah ya halitta وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم كنا kyale abin da ubangijinku ya halitta muku na matayenku me yasa bal antum qaumun adun lalle ku mutane ne yan ta'adda me yasa yan ta'adda shine wanda yake wuce gona da iri Allah madaukakin sarki ya sa wani boundary kun tsallaka shine adun yan ta'adda kenan sai Allah yake
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين
يا أيها قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون Allah madaukakin sarki yake sai su gaba da cewa kalu sai mutanen annabi suka ce la in lam tantahi ya dudu wallahi in baka daina mana wannan wa'azin ba ya kai dudu la takunanna min al mukhrajin wallahi sai mun kore ka daga garin na ƙara baka abu ka je ka kawo abincin ka zaka gano sai mun kore ka daga garin nan wallahi in har baka daina mana wa'azi ba adawa ba garin ku bane kore ka zani kala nan za ka ƙara gano cewa wata irin ɗan uwan ta kaci in baka daina mana wa'azi ba da ba zuwa kai ba daga wannan kake ba ba daga sakwata kake wato za ku koma garin ta takunan min al-mukrabin kale sai yace kaga shine dai abin da suka faɗa a can inda Allah ya ga mana a suratul naml da zamu zo in Allah ya ara mana lokaci ba ma ba ma kana jawaba qaumi illa an qalu akhriju ala lut min qaryatikum innahum unasun yataqaharu saboda haka sai Allah madaukakin sarki yace sai annabi Lut yace da su kale inni li amalikum min al-qali yace ni kam dangane da wannan aikin naku min al-qali na ay min al-mubghidin ina cikin masu kin da kyamar wannan aikin da kuke ma wadda aka rabbuka wa ma kala eh ba kai ban kwana da ubangijinka ba kuma kuma wa ma kala kuma bai kyale ka ba ina cikin waɗanda suke kyamar wannan cin wannan aikin da kuke shine ni li amalikum min alqalin rabbi najini sai ce ya ubangiji tunda abin ya kai haka ya ubangiji ka tseratar da ni wa ahli da ni da iyalaina mimma ya alamuna ya amaduna dangane da abin da suke aiwatarwa sai Allah yake فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين Allah madaukakin sarki yace fa najjaynahu sai muka tsere da shi wa ala wuci da iyalansa ajma'in gaba ɗayan su illa ajuzan amma banda wata tsohuwa ilgabiri na wadda ta zama cikin halakaku wadda ta yi ragowa shine wayya mar'atu ita ce matarsa wa kanat ajuzu su'in bakiyat fahulikat ita kai ragowa aka halakar da ita saboda munanan ayyukan da take lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya tafi da shi da iyalansa yace gaba daya cewa su tafi kada wanda ya biyo wa annahum la yaltafituna idza sami'u sayhata hina tanzilu ala qaumi Allah ya umarce shi da cewa idan ku ji tsawa na zuba kan wanda ya biyo yayin da za ku ji wannan tsawar ana yin ta saboda za a rika yi musu tsawa kuma wato a yi musu ruwan duwatsu fasabaru li amrillahi wattamaru suka yi hakuri da al'amarin ubangiji kuma suka doge suka ci gaba akan wannan abubuwan wa anzalallahu ala ulaika al'azab sauran mutanen da ba a tseratar da su ba sai Allah ya saukar musu da azaba allazi amma jami'ahu wanda ta game gaba ɗayan su dukkan su Allah madaukakin sarki ya halakar da su to shine fa najjayna wa alahu ajma'in illa ajuzan fil ghaibin sai Allah yake thumma dammarna al-akhirin kaja sannan muka wato halaka sauran wa amtarna alaihim matara na'am ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم نقرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah madaukakin sarki yake summa dammarna al-akhari sannan muka halaka muka rugurguza sauran wa amtarna alaihim matara muka yi musu ruwa al-matar in yazo al-qur'ani ba ruwan sama kaga al-matar ai ruwan sama kenan amma an ka ganci al-qur'ani azaba yake ni in ana nufin ruwan sama ne al-gaisu ake cewa inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-gaisa to shi ne ruwan sama amma al-mataru idan yazo to wannan azaba yake ni domin su abin da Allah ya mutu waje an nan aliyaha safilaha wa amtarna alaiha ijaratan min sijilin mamdud sai da aka daga garin gaba ɗaya zan so suna jiyo mala'ikun sama ta ɗaya na jiyo kirkirar kajin garin to sai Allah ya ce a jiyo garin kuma bayan an jiyo shi sannan aka jiyo shi da zuwa zuwa wutar jahannama shine min sijilin mamdud wanda in ya faɗo kan mutum sai ya rarake jikinsa gaba ɗaya kana taba shi zai haɗi iya bada ce kawai daraja a cikin sa to shine wa mutanna alaihim madara muka yi musu ruwan azaba mutukan ruwan azaba fata a madarin munzari lallai wato ruwan azaba da waɗanda aka yi wa gargadi suka iri lallai ya munana inna fi zalika laaya in wayannan abubuwan da Allah yake musu akwai aya har yanzu dan luwada a yanzu dama dokarsa annabi cewa faqtul fa'ida wal maf'ul lahu bihi da wanda yayi luwadi da wanda aka yi luwadi da shi ba ka'ida a musulunci ba zan aure ba zan yaro gaba ɗaya kaje saki sabanin sabanin mazinata kaga shi sai an duba mutum ya taba aure sannan an duba yaro ne ko babba duk sai an duba wannan amma a luwadi gaba ɗaya ko da dabba yake aka yi har dabbar aka musulunci ya gawo sai an kaje ta dabba saboda munin aikin a gurin Allah madaukakin sarki to shine Allah madaukakin sarki yake inna fi zalika laaya cikin wayannan abubuwan akwai aya kuma punishment din har yanzu shine a tabu gurin da yafi kowanne muni kisan da yafi kowanne muni ai wadan luwadi kamar gidan murjala alƙali ya ce a wurgoji daga nan kuma a bi da manyan duwatsu a bubbuga mara kwarai kuwa duk wani kisa mai muni bi alƙali zai wa dan luwai sai shi Allah ya ce inna fi zalika laaya lalle shi kaje yan luwadi ko cikin daukan mataki a kansu ko azabar da aka yi wa yan luwadi na baya akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma mafi yawan su kasance sun yi imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka shine al-aziz wanda yake wato mabuwayi wanda yake karfin kowa al-rahim kuma mai jin kai sai Allah yake kazzaba ashabul aikatil mursalin إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين mun ji yake sa Annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam wanda kuma kamar mun zo karshen wato kusan surar mun ta baka kuma lokacin mu saura mun biyar sannan akwai tambayoyin guda biyu ina ga ya kawata mu tsaya haka ta ne zuwa sai mu karasa sura abubuwan da muka wada daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana wannan wani bawa Allah ne ya tambaya yana tambaya akan yace malam ni ma'aikacin gwamnati ne akan bani isani lokaci bayan lokaci ni kuma ba na son rashawa kaga ya bata suna biyu ko isani kuma rashawa yace wannan isani na iya amfani da shi ko a ce albarkar odu ko da ana kiransa da haka wajen yada addini ko taimako abin da yake dama daidai addini shine karka karba amma idan mutum an matsa ya karba shine karye shi wannan abin da ka faɗa shine mataki na biyu kenan karye amfani da wannan kuɗin ya kai shi wato hanyar da za a amfani da ita ladan da Allah ya baka shine ladan isarwa kawai ba ladan kayi sadaka ba kamar wanda ya karbo kuɗin raba ne ya bayar sai ma haka za a dora wanda ya ɗauko kuɗin raba sai yake kawai ya rabu da wannan kuɗin ba shi ba shi ba ka buƙatar a gode ma nemi wanda zai iya amfani da shi don wata hanya da kyau ba ba ki kace ce wannan kuɗin da Allah ba da na interest shi ya sayar da rabi kai dai ya fita daga hannunka yin wannan aikin shi Allah zai baka lada ba wai kuɗin da aka ba wa mutane ba ko aka aka yi wani amfani da shi na taimakon al'umma wannan kuma wani hadisi ne wani bawan Allah ya rubuto yace dan girman Allah a yi masa ƙarin bayani akan wannan hadisi shine wato hadisin da Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa idan mutum ya kira iyalin su zuwa ga sirata ta jimfada kenan sai take zuwa Allah madaukakin sarki wato mala'iku za su kwana suna tsine mata suna tsine mata ita ba ta shin mala wannan hadisin yana da inganci idan yana da inganci menene sai yi hancin magana akan to mijin da matarsa ta nemi jiki yake shine tambaya inda kaga wato hadisin da yazo kai tsaye magana yayi akan cewa idan mutum ya kirawo hadisi ne ingantacce tambayar ta farko hadisi ne mai kyau ya inganta ingantacce ne idan mutum ya kira iyalinsa ta kin zuwa har ya kwana yana fushi da ita to mala'iku ma za su kwana suna fushi da ita shine kaida shine abin da muke gaya wa mata abin da yasa aka ce idan namiji ya kira wuce ki je ko ne kike yi annabi yake walau kana alal tanuri ko tana kan tanderu kaga dai tanderu yayin da ake yin gurasa kaga gurasa wani abu ne da bature yake kira sai furajai kana barin gurin za ta gori amma annabi yake ko manna gurasa ta gari akwai hikimomi da yawa akwai hikimomi da yawa saboda shi sha'awar ɗanin miji lokacin da ta motso kamar lokacin kamar bidiyo ce da ta tayi shi ne bayanin da ake tsakanin sha'awar namiji da ta yamace shi ne kamar botar bidiyo da marfili abinda suke kawo aka ce ta bidiyo ta tayi ta tayi yanzu za ta hauce shi nan take za ta iya ware malai da gudu sosai a talabijin amma bidiyo sai ta sai ta hauce ta marfili sai ta dan samu dama take budewa sai ta kai to aka ce bambancin sha'awar namiji da mace to shi za annabi yake idan annabi idan mijin ke jira ki ko me kike yi excuse da ake bayarwa yana kawo matsala a gidan aure wannan karatun mun yi a alwaji sati biyu da wuce baya saboda haka matsala ce ko me kike yi gwara ki zo mata kuma suna da wannan ɗabi'ar za ga haka zo don Allah ina zuwa wai gyara yara za ta ina zuwa kaza za ta excuse din nan saboda a wannan yana haifar da matsaloli tsakanin mata da ni idan kina da dabara gwara ki zo in ma na abin kika dora ki to in kika zo ki ga ni amma ba na dora kaza idan ya yi da karki koma da ai kin ga ba wannan ya kamata yana buƙatar immediate answer shi namiji mace tana iya jurewa sai kwana uku hudu da sha'awa a tare da ita a jikinta amma namiji idan ka zo yanzu kilo aure kaga kana kai kai kai ya ki jaruwa akwai matsala a aure sai shi za ba a so ku haifar wa da kanku irin wannan wannan kenan sannan abu na biyu shine wato hadisin ko shakka babu ya nuna cewa namiji ya bi mace karfin haƙƙi dangane da abin da ya shafa wa sayya ko kuma wato saduwa ta aure amma shi ma namiji ya sani mace ma tana da haƙƙi malamai suka ce idan ta kira ka tana da bukata to wajibi ne ta muka sannan aka ce dalili na biyu kai kafin koma kan na mace idan namiji ya kira mace domin shi yana buƙatar erection da bature yake kira yana buƙatar kayan aiki ita kuwa mace ko ba ta sha'awa za a iya saduwa da ita musamman na aka yi amfani da kayan aiki lubricant amma namiji ba yadda za a yi idan sha'awa ba su zo mai sadu da shi babu shi sa idan ran sai ba cikin kake sha'awa in kake ta wannan ɗaya daga cikin hikimomi da ake kawowa kenan to sai malamai suke ce ita kuma mace idan ta buƙaci mijinta to wajibi ne ita ma ya biya mata buƙata domin kai ya jefa ta a wani yanayi kala kala duk da cewa shi ba a ce za a tsine masa ba za a kwana za a kai asuba ko wace gari ana so bala'i suna tsine masa ba faɗa haka ba amma kuma Allah zai saka masa domin a cikin zamantakewa akwai haƙƙi tsakaninku akwai haƙƙin da yake naka akwai naka akwai wanda kuka haɗa a kai wanda kuka haɗa a kai shine har da abin da ya shafi saduwa har wanda ya shafi saduwa saboda haka wajibi ne da yawa yanzu maza ni a matsayina na mataki mun samu wayannan matsalolin da yawa ko kwanakin baya akwai auren da wani malami na ya samu mu shiga abubuwan wallahi sai da ya kusa mutuwa saboda irin wannan matsala kawai maza suna da wannan dabi'a idan ta da sha'awar ta zo kawai zai je biya bukata amma ba ruwansa da tata wannan kuskure ne kuma zalunci ne ya kamata ka fahimci haka duk da cewa wasu za su iya complain misali don mun taɓa yi wata tambaya ƴaƴan su biyu ya sai ta ce da ba haka yake ba wai san da suna abari ai ba haka yake ba kaza kaza sai muka ce mata to ai abin da ya kamata ki lura shi namiji ba wai maganar shan magani za a aure ko wasu abubuwa ba a'a shi namiji wannan dadewa da yana gaurantaka idan ya zo yanzu ya aure shi awa za ta iya ɗaukar lokaci tana bibiyar ta amma da zarar ya gama zumuɗi to na gaba ya ƙare sai ran da sha'awar ta zo ba ta ji sai sha'awar ta zo to shi za yanzu rayuwa zai irin tasa ba ta wancan ba zai yi wa ya ƙara aure saboda zunubin amaryar ya kuma koma irin wannan ɗabi'a amma yanzu ɗabi'a ta zai koma ta fi sabilillah to shi sa idan mace ta fahimci wannan to sai ta yi kokari ta ɗauki halfway ta rika haƙuri da yanayin da yake ciki amma idan namiji ya gane matarsa mai sha'awa ce to kamata ya yi kokarin magance sha'awar gidanta sai sha'awar sha'awar matarsa a gidansa dan ba haka wajen je ba ta wasu yanayi kala kala duk lokacin da matar ka take da bukatar ka to yi kokari ka iya gamsar da ita ko da ba ta hanyar saduwa ba ta hanyar da za ta gamsu cewa lallai ta fitar da sha'awa domin wannan yana jefa mata matsala akwai matar da take yin zaura irin ɗan neman mata ta janye ta Allah baki da baki ta gani sai da muka ta dora ta muna ba ta shawarwari saboda mijin da ya shiga wannan matsalar har ya zo matakin da ta na sha'awa ba ya iya biya mata bukata aka kai matakin da wato wasu mata suka rika zuwa gida ake ɗan neman mata ne suna hure mata kulli to ya kamata maza su lura da wannan sosai da sosai kai ba za a tsine ma ba amma Allah zai saka mata sannan kuma hadisi ingantacce ne ya kamata mata su fahimci wannan maza su fahimci wannan kuma kana so gidan ka ya zauna lafiya lau yayin da buƙatar ƴa mace ta motsa to ka biya mata buƙatar shi za aka ce me yasa aka dauki wannan zalan lokacin da wata baiwa Allah ta kawo ƙara gurin sai na Umar ai ta ce a sai ita mijinta ba sai mutumin kirki ne kullun sallah da azumi sai na Umar yace kai amma da mata haka kike ai da ba rika samun matsala kira aure ba sai na yace wannan baiwa Allah ba ƙara ta kawo ya ajiran ba wai ya gobe ba wai wanda take ba sai da wani yake to tunda ka gane wannan kesin da yake gara ya kirawo mutum yake kai ya da ya ce ya yi ta ce ai sai ki kaza na deu gobe sai dalla kai ai ne kai dai jibo ma haka da ta haka amma rana ta hudu ba azumi ba dalla sai ta barilla yake lokacin da ne ita kawai a kwana na hudu kenan bai wallahi ta rika murmushi tana murna aka tashi aka zauna galibarin sai na Umar yace bawan Allah ya aka kai wannan hukunci yace amma da hukuncin mai mata hudu ne don bai kamata ma'aurati ya rika kuta kwana hudu bai da da batar sa ko sau ɗaya ko da sati sau ɗaya wanda za ga wata lafiya talau akwai matar da take idan ta zo ma ta taba mijinta har burke yake da kafa kamar wani jaki tace wallahi gaba daya sai da shedan yana raya mata abubuwa kala kala akan saboda haka wannan abubuwan ba daidai bane ko shakka babu gaskiya masallaci guri ne da zamu kawo su domin da yawa ana fadawa cikin matsaloli da yawa wanda yake harkar karantarwa a matsayin wanda wata za ta kama tsara wallahi za ta ta ba haife ta Allah wallahi ta haife ta saboda haka ya kamata maza mu ji tsoron Allah mu sani duk wanda ya yi aure to ya sani cewa a me yasa aka ce haƙƙinka ya fi na iyaye yayin da ka aure ta me yasa saboda saduwa ne shinkafar da kake wayar babanta baya wata sai fa komai da kake yi babanta zai yi mata banda abu daya shine saduwa in dai ba dabba bane shi ya shiga LGBTQ din ta in dai ba nan yake ba ba yadda za ya gani da yarsa to saboda kai kai za ka dauke mata wannan abu kuma ka ki saboda haka ya kamata mu kiyaye kuma idan kana haka kai ma za ka yi ya za ka so ai mata haka ba za ka so ba saboda haka ya kamata din girman Allah mu kiyaye da yawa wannan matsalolin yanzu suna jefa maza har wasu suna cewa wai wai anya mazan yanzu suna da lafiya kuwa wai mabiya aka ce wa matasan yanzu duk ƙarya ce fankan fankan ne a riga kawai haka wasu wai mata suka tattauna wata malama da muke wani school discussion tace mata sun je a mata tace mata takwas cikin goma sun yi wannan complaint sai muka ce to me matsala ko ko jaye jaye magungunan ko abubuwan gongoni ya kashe mazan yanzu artificial abubuwa sun kashe maza gaba daya to saboda haka wajibi ne a kiyaye gaskiya in kana so ka zauna lafiya to wajibi ne ka gyara lafiyarka kuma mata suna da wasu ɗabi'u wanda za ga mace duk inda mata suka zauna a gidan biki ko tura to wannan hira suke Allah takwas cikin goma wannan hira suke wata za ta faɗi mijinta lukari ne kawai da ka kuma ta da kawata ta ga ji ka jinta tuno wannan kalmar da za ka faɗa Allah kuwa abin da yanzu suke yi kenan to ya kamata ka kiyaye gidanka ka kiyaye gidanka wajibi ne duk wanda yake so zauna lafiya iyalin su zauna lafiya ka rika umarni a jiki to ka san haƙoƙin da yake kanka na iyalinka Now. Now. Hadiza Ummu Zarin. Kaga wannan da aka kawo shi ma Hadiza Ummu Zarin. Ai da yawa za ka da suka zauna a hira suka rike yi dawo. Kowace zai ka bar dabi'a mijinta. Duka su goma sha ɗaya. Kowace wannan tinsin a'a kowace take ai ta mijinta da ita da shi da ke da ke zar masara. Duka ya jike. ka gane yake zan masara yawa jin masara wannan jin masara da ake maganin fitsarin kwanciri to da shi kace rike ne saboda haka ya kamata a kiyaye wa ba fa kare ba ta muke yi ba yawa muna muna bayani ne akan wa ana ga ma ba kyau ko rashin kyau amma ɗabi'ar mutum idan Allah ya ce mace ka matarka mai tarbiyya sai Allah ya ga kowa sirrin ka ba za ka faɗa ba ba za ka ga kowa sirrin ka ba amma idan kana so idan ka zauna lafiya kai ba ki yayi mutuncin shine kawai mu bayanin da muke mu yanzu a maza bayani muke a zuwan maza kawai matsalar da ta shafe mu amma mata idan aka haɗu da zuwa za ka ai ko da yake muna ga mu cewa bayyana sirrin gidan muke haramun ai haramun ne wannan saboda haka ya kamata a kiyaye a lura wannan hadisin da ya inganta sannan haƙƙin ma'aurata idan mace ta kira ka tana da haƙƙi ko shakka ba ku abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu nadarsa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana mutum marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ana ta rashin lafiya kala kala muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa Allah ya yaye wa dukkan musulmi wannan matsala da ake ciki tsadar rayuwa da muke ciki Allah ka yaye mana musulmin mu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka tafi kafin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata musulmi Allah ka jikan Allah ka jaddada rahama a kaburburan idan ta wuta zuwa Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka ba mu dogon kwana mai amfani muna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa da sunansa mai ɗaukaka wannan kasa ta mu a wato abubuwan da yake kin karo da na matsaltsalu Allah ka maganta mana Allah kada ka bar mu da kawunan mu suna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa da sabobinsa maɗaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya ta addu'a ta alƙairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin yan uwa da suke neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wa tabi'a Allah ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين